سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن لبيو قوتن ربيع الأول شكرا ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya da takwas ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya a daidai Allah yau za mu tashi a darasi na wato tamanin kenan zai zama a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah yau za mu tashi sabon fasali da yake magana akan hadihu sallallahu alaihi wasallam filistidan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wato neman izini kodayake mun yi istizan ko assalamu ala ahlil kitab yawa shirya annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da yiwa ahlul kitabi wato sallama malam yace sahha anhu la tabda'uhum bis-salami وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق لكن قد قيل إنه في قضية خاصة لما سار إلى بني قريظة قال لا تبدأهم بسلام وهل هو عام في أهل الذمة أو يختص بمن كان حاله كأولئك لكن في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه والظاهر أن هذا عام abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya da mu dangane da yin sallama wa ahlul kitabi yahudu da nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ku fare su da yin sallama kada musulmi ya fara ganin kirista ko ahalul kitab ko ba yahudi ya ce masa assalamu alaikum kada ya yi haka kar wani ya fare su da yin sallama wa idza laqaytumuhum fi tariq idan har kun gamu da su a hanya to ku matse su ila abyaqi tariq ku matse su ku ture su har sai sun kai mafi kuncin hanya ku ajiye su a shoulder kenan shine ila abyaqi tariq wanda daga nan sai rami a ka'idar musulunci kenan wani daga cikin ahalul kitabi inda musuluncin ake yi to ba shi da 'yancin ya hau tsakiyar hanya ma ya yi tafiya sai dai ya bi gefe saboda ƙasar ta tauhidi ce ƙasar ta Allah ne to amma yanzu sai dai su tura ka shan daɗin ƙwarai kuwa mu suke dannewa a gefen hanya amma manzo Allah ya ce fattaruhum ila adyaqi tariq to kun ji abin da hadisin ya faɗa ko to sai kuma aka samu sabanin malamai wasu suka ce wannan hukuncin na matsi ahalul kitabi a hanya kar su bi tsakiyar hanya sai dai su bi gefen hanya a wace qadiyya ce khassa akan wato wani specific wani yanayi ne da aka taba samu a musulunci ba wai ana nufin am koyaushe har tashin kiyama haka bane ba shi yasa watakila za ka iya gani hatta a kasashen musuluncin suna iya bin hanya tsakiya saboda wannan ya faru ne a lokacin da manzo Allah zai tafi gurin yahudawa banu quraiza manzo Allah yana cikin fushi yana cikin kwashin rai yace la tabda'uhum bis salam kar ku yadda ku fara yi musu sallama waɗannan yahudawa sun cutar da Allah sun cutar da manzon Allah sun cutar da musulunci to wannan kaga kes din in mun duba tarihin faruwar hadisin to kenan ya faru ne a lokacin da annabi zai je gurin wasu yahudawa specifically da ake ce da su wato banu ƙuraiza a madina kawai wannan a ƙauli na farko kenan to kenan kaga wannan hukuncin zai gudana ne ko ya gudana ne a da yanzu babu wannan hukuncin kenan shine sai suka ce ba hal huwa amun fi ahli dhimma dukkan kafirai yan amana shin wannan hukunci ya shafi kowane kafiri aw yaktasu biman kana haluhu ka ulai ko ko ne zai keɓanci kafirin da halinsa ya zama irin waɗancan ɗin ne banu ƙuraiza ma'ana ko da ba banu ƙuraiza a yanzu idan akwai wanda yake kan aƙida irin tasu ɗabi'a irin tasu to hukuncin ya shafe shi wannan sabanin malamai ne to amma dai abin da ya zo a cikin sayi muslim la tabda ul yahuda walan nasara bisalam to kaga a can la tabda uhum bisalam ku kula da hadisin kar ku fare su da yin sallama su waye yahudawan banu quraiza to amma a sahi muslim sai annabi cewa ya yi la tabda ul yahuda walan nasara kar ku fari yahudawa da nasara da yi musu sallama wa idza laqitum ahadahum fi tariqin in kun gamu da wani daga cikinsu a hanya fattaruhu ila afyaqihi ku matsayi shi zuwa mafi kuncin hanya wannan imam muslim ya rawaito shi ruwayar abu hurairah ibn al-qayyim yace wallahiru abin da ya fito fili anna hadha amun wannan hukunci ne ga mamman hukunci kawai kowane kafiri kar a fara mai sallama kuma ba shi da hakkin ya tsakiyar hanya a daula ta musulmi to wani zai tambaya me hikimar haka dan a nuna maka hikimar ita ce dan a nuna maka izzatul islam daukakan musulunci matsayin musulunci da ƙarfin musulunci kuma su jaho shi su musulunta su samu yanci kuma abu na biyu wannan yana nuna ma ashe mai cikakken yanci shine musulmi wannan a wajen Allah da wajen manzon Allah a wajen musulunci amma a wajen kafiran duniya masu cin duniya da tsinke wanda suke ga duniyar ta su ce su kan kafirci shine a gaba duk abinda za a ɓata musulunci duk abin da za a ci mutuncin musulunci to ba su damu ba sai dai su taimake shi in ba sa tsoro in kuma sa tsoro a ɓoye za su yi masa kisan mummuke amma yayin da musulmi suka samu izza suka samu ɗaukaka ba wani kafirin da ya isa ya zo ya tsakiyar hanya ba titin ku wallahi sai dai gefe gefen hanya daman nasu ne kawai wanda zai bi tsakiyar hanya musulmi kamar yadda ibn qayyim ya faɗa Allah masa rama kina wannan hukunci a wannan hadisi mun fahimci kada wani ya je ya ya fari kirista ko ahlul kitabi da yi musallama ka je ka same su kai musallama to idan ka je ka tarar da musulmi da kafarai a wuri guda ya za ka yi sai ka fuskanci musulmi da sallama ma'ana sallamar ka fuskantar da ita zuwa ga musulmi kawai a ai yan uwa ne ai ana tare da su ai bai kamata ba ka zo ba za ka to annabi ya ce la tabda uhum bis salami kar ku fara musallama ka san me me ma'ana assalamu alaikum ba mun karanta ba amincin Allah ya tabbata a gare ku yaya kafiri da baya sallah yaya kafiri da ya dauki ragamar yaƙi da Allah ka ce wai amincin Allah ya tabbata gare shi ai bai cancanta a masa wannan addu'ar ba ai sallama ba aikin banza ba ce ba ba a ce masa amincin Allah ya tabbata gare ka tunda kafiri ne shi kuma kowaye shi la tabda'uhum bis-salam ko la tabda'u ahlal kitabi ko la tabda'u al-yahuda wal nasara bis-salam hadith muslim طيب to ya maganar mayar musu da sallama idan kuma ya zo ya yi maka sallama da zaka yi an ce karka fare shi to kuma zai iya yi wa wani kafirin ya zo ya ce ma assalamu alaikum kamar yadda yanzu suna faɗa suna shiga cikin musulmi suna suna abubuwa da yawa za ka yi mamaki amma ba sa sallah ko karatun nan da muke wannan da muke akwai wata wani lokaci da wata wata mace kirista ta turo da mana tambaya a facebook tana cici tana jin daɗin karatun nan da ake yaya kaza ya kaza amma fa ita kafara ce kirista ce to sun shiga cikin musulmi inda suke zaune a wato misali ana caccakudadin nan wani ma wallahi ba ka iya bambance su ba don wani in yayi wata shigar wallahi za ka ɗauka wani limami ne a wata unguwa amma baya sallah musamman arnan arewa dinnan duk shigar da muke yi suna yi suna saka babbar riga suna karya hular su zanna bukar suna naɗin rawani suna saka wa jallabiya duk suna yi suna zama a kasuwa gurin da musulmi suke cin abinci ana ci da su ana taron wasanni filin bal da ko ina da mu'amaloli ko ina da su aiki a kasuwa a zauna a je a ciniki a sayi kaya a yi harka a yi siyasa da duk da su ake komai amma an zo lokacin sallah kuma sai su ja baya ba za su yi sallah akwai ma masu ajiyewar darduma a ofis shi bai zai ba amma an wani musulmi ya zo zai sallah zai ba shi dama ya sallah to idan sun maka sallama ya za ka yi waqtulifa fi raddi alaihim wa sawabu wujubuhu to ibn qayyim yace malamai sun saba ne akwai malamai suka ce ko ko kafiri ya maka sallama ba za ka mayar masa sallama ba watakila ko inda yake zaune da mutane musulmi sai ya zo ya sallama sai kai shiru wasu kuma suka ce a sai ka mai da sallah sai ka mai da amsa tunda ya fara sai ka sai ka mai wal farqu bainahum wa bain ahli al-bid'i anna ma'muruna bi hajrihim bambancin su waɗannan ahlul kitab da kuma yan bid'a su yan bid'a an ce mu kaurace musu hijranu ahlul bid'a dan bid'a shi za ka yi mai sallama in ta kama ka yi sallama ko ma sallama amma ka kaurace masa kada ka kasance tare da shi saboda ya ji zafi ya ga cewa ya yi wa annabi kishiya kuma har ta kai gama an kyamace shi saboda wannan mummunan abun da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan ibn qayyim ya taɓa akan ra'ayin in sun maka ذاك مير موسى سلمة وثبت عنه أنه مر على مجلس فيه أفلاط بين من المسلمين والمشركين وسلم عليهم وكتب إلى هرقل وغيره السلام على من اتبع الهدى يا تبت لقى النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري أشياء الأدب المفرد لكم كتاب الاستئذان لإمام مسلم يا رويت أشياء كتاب الجهاد رواية أسامة بن زيد من الله وترانا يا زوجي sai ya wuce wato a wani majalisi ya samu wato cakuduwa tsakanin musulmi da kafirai da mushrikai wani majalisi ne ana zaune da musulmi da waɗanda ba musulmi ba a haɗe a wuri guda fasallama alaihim da ya zo kai sai musu sallama assalamu alaikum kenan kaga wannan yana nuna maka cewa in ka je wurin da yake akwai musulmi da kafirai kamar a aji a makaranta akwai musulmi a kafirai a ofis ɗinku akwai musulmi da kafirai to in ka zo shikenan sai kai sallama amma kai aniyar ka sallamar ka gawa kai wa musulmi kai kamar yadda annabi yayi ya musallama hadisin bukhari kuma an samu a takarda ya rubuta wa hirakal a wannan sarki kafiri da wani sama cikin waɗanda aka rubuta musu wasiƙu a cikin wasiƙar annabi ya rubuta assalamu ala man ittaba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a wannan shine sirrin kin yi musu sallama annabi bai yadda a ce wa kafiri amincin Allah ya tabbata gare shi ba to kaga da yazo zai aika musu sallama sai ya yi dabara amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya in baka bi ba ka ciki idan ka bi shari'a kuma kana ciki assalamu ala man ittaba huda wannan ita ce wato sallamar da ake yi wa kafiri ko kuma wato aka samu kafirai an gane ko a wuri guda kamar yadda haka ta'aziyya ma mun taɓa karantawa da ko a cikin hakamul jana'iz yayin da aka ce za ka yi ta'aziyya wa kafiri wadda ba musulmi ba to ba a buɗe baki a ce Allahumma fir lahu warhamhu ba a fada Allah ya fi masa Allah gafarta masa a aikin da ya kuskure ya mutu yana arni to ba magana a ce Allah ya fi masa ba a yi ba a yi to ya za a yi ka dai san me za ka faɗa eh sannu ba ita ce wa sannun mu ba kai sannu kai sannu dai kai sannu fa sannu ba lalle su gane ba amma masu wayo a cikin su za su iya gane ba eh ba laifi za ka ce Allah ba da haƙuri Allah ƙara haƙuri wani ya je gurin da yana tsammanin ba sa jin hausa ya ce sannu sannun mu fa ya ce Allah ƙara nauyin ƙasa sannun mu fa wato saboda wai ba sa jin hausa ina ba ta ana fahimta so ba duka dan a nuna muku ƙazantar kafirci wannan kafircin da yau mutanen mu suke sha'awarsa eh ba ku gani ba su ma ba sa son mu ai ko ba ka bane ba eh yanzu ba ba kwanan nan wannan wannan kazamar yarinyar nan da ta zo ce kazanta ta fadda tsaricinta ba wani kafiri ya zai rubutu ya zagi annabi ba a gargashin abu kai tsaye ya fito ya zagi manzan Allah akan akan akan akan tsiraici da da wata musulma ta nuna saboda baya ganin kimar ku baya ganin darajar ku da ya san in ya zage shi za a je a yanke kansa to da bai zai yi ba kuma wannan jininsa ya halatta fa duk inda yake yawwa jininsa ya halatta duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jininsa hadar kuma cin mutunci ne da neman ta da zaune tsaye da rikici da ta da rigima da rikicin addini a rinka barin wasu suna zagin annabi kuma kowaye wasu ko daga ina kuma mutum yake da kuma shi kansa wanda zai yi abin da za a zagi annabi shi ma bai kamata a kyale shi ba to amma suna ribatar mu yanda suke ganin musulunci ya zama abin tausayi ba wanda yake bashi kariya an kaga ana kaiwa kotu to jam'iyya ake mutum jam'iyyarsa ce yana neman kujerarsa ne zai je kotu a yi ta kashe miliyoyin kuɗi a fito a yi zage-zage a titi a goga barandami a yi ihu a yi sare-sare a yi wa duk akan jam'iyya ce amma dan an zo an zagi annabi Muhammadu ko wata ta yi tsiraici ta yi rashin mutuncin da ta yi shi ma cin mutuncin annabin ne ai annabin ne ce kar ai tsiraicin wanda ma da fita ta yi daga rigar musuluncin ta yi ta wannan wa zai mata magana amma ta ta saka rigar musulunci kuma ta ce tana sallah wannan gatsali ne da cin mutunci wa addinin Allah to shine shine shine wato illar rashin ganin kimar annabin ba sa ganin kimar annabin to wannan rashin darajar da su ba sa yi wa annabin ganin daraja to su ma sai Allah ya cire wani matsayinsu a wajensa ko sallama ba su cancanta a musallama ba a ce wai amincin Allah tabbata a gare su akan mai makiyin Allah ko annabi Ibrahim babansa da ya zo yana masa istighfar yana neman masa gafara Allah halashe yace wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah li istighfarin da yawan dan lokaci ne kayyadaddan lokaci mau'idi فلما تبين له أنه عدو لله yayin da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa wannan mahaifi nasa makiyin allah ne tabarra aminu annabi ibrahim ya barranta da shi ubansa ne mahaifinsa ya ce ba ni ba kai tabarra amin ya rabu da shi inna ibrahim al'awahun alim so kafiri kimarsa da matsayinsa akan sallama shine kalmar shahada kuma wannan yana nuna kowane addini da ta gani yana da no going areas ɗinsa ko ba ka bane akwai abin da ba a taɓa haka yake ba wanda isa ya canja yanzu kwanan nan nake ganin wani fasto ya fito yana yasa aka ɗauke shi fasto ne a cikin ɗaya daga cikin ƙasashen nan na kudu yana bayanai na cin kashi da rashin mutunci a ƙasa irin ta najeriya a katuwar coci yana magana yana challengin wai gwamnati wai don me yasa gwamnati za ta bar musulmi suna gina masallatai a ko'ina suna gina masallatai a mai da ƙasa ƙasar musulmi wannan wato da na ga wayan na yadda ka san mullar da wayan nan haka da shi ka duba wai arni a najeriya duka duka kwaya nawa kuke ku a ranar na ƙasar kwaya nawa ne wai wai an je an yi masa magana wai faso ne wai yayi addu'a akan wannan zanga-zangar da ake yi a samu zaman lafiya a ƙasa ya ce ai tukuna ma shi ai yanzu sai dai ya daɗa bunka mata wuta you have, you have totally islamized the nation an musuluntar da ƙasar wai gaba daya ka duba fa kai to kenan kaga masallatai ma da muke zuwa muke sallah a inda muke ma mutanen nan in sun samu dama sai sun hana mu to wannan ɗaya daga cikin illar ka gane maƙiyanka abin tausayi musulmin da suke ganin duk ɗaya ne suke suke son mai suke son wannan kafiri kuma duk kar ku tona kar ku ƙara kar ku wallahi sun yi calculation ne sun ga ta ɓare musu sun duba sun gani a irin yanayin da ake ci wani arne ne zai zo ya hawai a dangula mai kura duk lalacewa namun su za mu yi ta dangulawa kwarai da gaske to yaya za su yi saboda sun yi calculation a wacce jam'iyyar wa za a tura number one din musulmi ne number two din ma musulmi ne number three din ma musulmi ne to in ma idan ma a ɗaya jam'iyya ce to su me rabansu ko ma waye zai fito in suka dadda suka tura wani mara sallah da zai kai labari ba automatically ɗaya jam'iyya ce za ta ci da haka bari su rikirkita ƙasar su fake da wasu abubuwa su tashi hankalin ƙasar abin ya zo ya rikice a haɗa gaskiya da ƙarya a kifar da gwamnatin to kaga at least nasu ya hau ko ba ka bane ba in nasu ya hau kuma kaga tunda abin a hannunsa yake sai abin da kuma Allah ya yi kawai shine siyasa sai dai mai ganewa ba lalle ya fahimta ba da sauransu ya yi ta maganganu waɗanda suke wato maganganun munin su ya isa wallahi na ce to ai mu ma kaga ya kamata mu rinka namu maganganun muna kaiwa farmaki mu ma ana ji don su san ba su kaɗai bane a ƙasar ko ba ka bane ba bai kamata mu bar wani fasto wani arne wai ya zo mana cin kashi a ƙasar nan ba wallahi yana kudu yana faɗin maganganun rena hankali sun bi duk inda musulmin suke akwai masallaci yanzu aka a ce an je sun kona shi a sun rushe shi a imo abin nan a lissafin da aka yi masallacin wallahi tun lokacin sardauna yana nan masallacin nan ya fi shekara ɗari sun rushe an gina sun rushe an gina da an tashi wani abu na rikici na ƙasa bai shafi na musulunci ba ko sai su mai da shi na addini yanzu mu wannan yan din mu meye laifin musulunci a cikin ensas me alakar mu da wani ensas amma masallaci nawa aka kona mana masallaci nawa aka kona mana musulmi nawa aka yanka aka kashe motoci na 'yan kasuwanmu na dabbobi da na kayan abinci da ake kaiwa kudu motocin tattasai da tumatir motocin albasa motocin dangwace motocin wane duk kayan arziki da ake kaiwa duk sun kone sun karkashe direbobin sun ɓace abin da ke ciki sun yi ganima sun kone motocin ai kuma yan arewa ai kuma ba ku da basira ne da ganewa wallahi da ya kamata a yi maganin mutanen nan a jera kamar shekara guda a daina kai musu tumatir da albasa a daina kai musu wannan wannan tumaki da shanu da ake kai amma har ana cikin wannan zanga-zangar wallahi mutanen mu suna talo da tireloli na shanu ana dannawa a haka da bahaushe da ɗaukar riski mala amma motar shanu motar shanu da aka kone da aka kwace da aka karya mutane bila adadin wani dan uwa ya kira ne yake gaya mun a ɗaya daga cikin garurukan nan yace wallahi malam suna nan sun shiga uku tumatir da za su ci abinci da shi malam babu yace yace yace aikin banza ashe arewan yana tana da amfani tumatir yace wallahi in ka ga layin sayan tattasai da tumatir tumatir kwaya ɗaya fa sai a sayar mashi ɗari biyar kwaya ɗaya kwarai kuwa yace albasa albasa ta ɗari bakwai akwai ta ɗari biyar akwai in ka ga albasa ɗari uku to zagin ka ma za a yi ba za ma a baka ba albasa yace nama ya yi tsada saboda ba shanu an ƙone motocin shanun kuma masu zuwa ba sa zuwa galiba shi ne ke cewa malam ina ma masu kuɗinmu da ƴan uwanmu ƴan arewa za su gane tun da rashin mutunci suke mana mu ɗan ɗage musu kafar batir su gane amfanin arewa yanzu fa daidai da shinkafa da bodan nan da aka rufe duk daga arewa ake kai musu ita shinkafan nan da kake gani me yasa kaga ta ki sauka saboda ana tura musu zuwa suke wallahi wani mai kamfanin shinkafa yake gaya mu mai kamfani ne daga cikin kamfanin shinkafa nan arewa yace wallahi malam ina da oda ta inyamurai tirela tafi hamsin tafi ɗari suna jira kawai nace ku bi layi kawai ku gane cewa arewa akwai akwai akwai amfani yawanci mu muke musu abubuwa amma da an tashi abu a ta kashe mana mutane gidan hausawa gida gida suke bi suke yanka mutane duk wani shushe yana da ya shiga lungunsu a wannan lokacin ba zai dawo ba haka ake hada shi da shi da ro kwana abun nan kwatakon shushe yana nasu abun kama sauda duk wani dan babur kabu kabu da ya shiga lungunan su bai fito ba duk wani mai wulbayro mai kura da yake a wannan mutanen mu su su suke musu wahala suke musu bauta mutanen mu su suke tona musu kabari in sun mutu mutanen mu su suke yanke musu farci mutanen musu suke zuwa suke yawon jari bola suna shiga bola su suna tsintan gwangwanaye irin mutanen musulmi hausawa suke wannan mutanen musu suke zuwa suke musu wanki da guga mutanen musu ne suke musu fawa suke yanka nama a kasuwa su ne mawata su suke gasa musu nama suke musu kaza mutanen musu suke share musu kofar shagunan su mutanen musu wallahi in ka ji abubuwan da hausawa suke yi a kudu na kaskanci na wulakanta na neman arziki su ne suke musu wankin mota kaga gurin wankin mota kaga ba ne gurin duk wani kaza sauransu amma duk da haka idan an tashi ba sa tausayin mu in rikici ya tashi ba fa na addini bane mu ne kajuwa ce su suke fara kashewa kuma duka wannan abun gwamnati duk ta sani wani kwamishinan ɗan sanda a kudu ya kira ne yake gaya mu yace wallahi malam wallahi malam ya kamata ku rinka gaya mutane mutanen mu yan arewa su san yancin kansu ci wulakancin da ake mana yayi yawa ba sa san mu iyayya suke da mu yace wallahi duk inda aka tada rikicin nan duk inda wani bahaushe musulmi yake da arziki sun je sun wawashe kawai kuma daga baya su zo ka daɗa kawo kayan kuma ka zo ka ita sayar musu in ka ga inda ake aunar da wake mutanen mu ne albasa mutanen mu ne wane ne mutanen mu ne kaza kaza tun mutanen mu ne amma sai an tashi zo su ta mana barna su ta mana ta'adi su kashe mana wanda za su kashe shikenan yanzu duk wannan barnar da suka yi da kashe kuɗin da aka ta'adi da aka yi wa gwamnati da waye har tunin har sun rubuta takarda gwamnatin tarayya ta mayar musu ta abin nan an tura wa shugaban kasa gwamnati kuma ta ce za ta duba za ta gani ka duba mu shekara nawa ana kashe mana mutane a maiduguri shekara nawa an kona maiduguri har yanzu gwamnan maiduguri ya iya gina maiduguri da taimakon ngos ma non governmental organizations da suke kasashen waje har yanzu maiduguri akwai garurukan da sun kasa komawa da yobe sau nawa ana kashe mana mutane nawa aka kashe mana a zamfara ƙona gidajensu da rumbunan abincinsu da kashe su da aka yi waye wani dan siyasa ne ya rubuta wa gwamnati takarda wai a je a compensation a biya su amma tuntunin da yake marasa kunya ne har sun rubuta takarda kuma har an ce za a duba takarda kuma kuna nan in ba su a bace kun ga an biya su su ba da kansu ka kona gurin su kaskanci ci baya na al'ummar musulmi ci baya Allah ya mana komai a Najeriya muna da arziki muna da mai muna da kaza muna da kaza muna da waya muna da waya duk muna da shi ga yawa muna da shi ga al'umma muna da shi in ka zo magana siyasa siyasar Najeriya gaba ɗaya masu juya ta wallahi musulmi ne rabo na siyasa iya siyasa kwarewa a harkar siyasa cin zaɓe da wajibin arewa ne musulmi amma sai ka kasa gane me amfanin su idan ka zo harkar kasuwanci jigajigan 'yan kasuwa da suke juya kasan suke da arziki inda za a kira maka manya-manyan masu kudi a kasan nan dole a kira maka 'yan arewa musulmi mu fa muke zuwa mu je can kudin fa mu ta gina musu kamfanoni kaga musulmi ba haushe dan arewa sai je kudu ya tafka wani uban kamfani duk a ɗauke su a kafa mai sharaɗi ya ɗauke su aiki mu a cikin su mutum nawa ne ya zo nan ya gina mana kamfani babu tunani tunani tunaninmu yana buƙatar gyara kuma duk abin tausayin shine wallahi muna kashe wato youth dinmu matasanmu masu tasowa wallahi muna yi musu illa da 'ya'yanmu da jikokinmu in ba mu tsaya muka gina musu muka gyara musu hanya ba wallahi azimu ko a kabari muke an tashe mu an gaya mana wulakancin da 'yan uwanmu za su tunkara nan da shekaru gaba wallahi azimu ba za mu ji daɗi ba abun ba daɗi ko kaɗan nake gaya maka ba daɗi ko kaɗan yanzu ko wannan sas ɗin da kake ji ana cewa da ku za ku ji siyasa da suke cikin yan sas ɗin da za ku yi mamaki wani banza kurum ba gidaje bai ma san me yake bai shi ma yana wai wai taka tuta wai arewa wai yan sas kai ina ruwanka da wani sas ka san me wannan yan sandan sas ɗin suke inda ba dan akwai su ba da barnar da za su yi ta isa su ne suke maganin barayi a cikin su ne suke maganin yan yahu a cikin su ne suke maganin yan ta'adda a cikin su ba karewa dan sanda dan sanda duk inda yake an san yana laifuffukan sa amma suna da amfanin su yanzu gashi nan babu wallahi mutanen Lagos suka kira suke cewa wallahi malam yanzu Allah Allah ake ana neman dan sanda sai a zo a tafka maka sata ba inda zaka kai ba police station duk sun gone police station yanzu kira suke yi suna kira suna ihu suna cewa yan sanda su da yan sanda kuma suna nan sun zauna sun ce a bara mu dawa kashe mu ba ba kun ce yan sas ba barawo yanzu a kudu za a yi sata barawo idan aka yi sata sai ka rasa wa za ka kai wa barawo ko su kashe junansu ko su sanya da su to nema suka yi su wargaje kasar gaba ɗaya su rugurguje ta in suka karya ta suka rugurguje ta suka juya ta suka markaɗe ta to kuma su ne za su zama powers wannan mai buga wayar da kuke ji yana cewa ayi kaza ayi kaza da ya samu ya ci nasara akan abin da ya sa gaba da mu kashin mu ya bushe ku kuna ku nutsu kuma duk inda musulmi yake wallahi kai manta da addininsa wallahi suna yakan ku ne saboda addini ba wai dan saboda wannan ba in ba haka ba me yasa arnan arewa ma zai joinin ko ba ka bane ba arnan arewa mugu kenan me yasa zai yi joinin me alaka kai me ya kai ka saboda suna da manufa Allah ya saka da alheri da ma'aikata da 'yan uwa matasa da suka suka dan gyara zaman wasu can wajen fage-fage din can haka wajen hanyar nan da suka ga an tasu Allah kuwa suka je hayaniya ta fito daga sabon gari sabon gari sunan suka suka tashi dama suna da kayan aiki ba dan sandan da ya jefe su koyi da ke su suka ce ba za a zo a ta mana hankali a garinmu ba nan da nan yan mintuna suka yi kiliyarin sai dai kowa gida ya koma kawai to kaga wannan ya kamata a yabe su suna da amfani kwarai da gaske ai ba ni koyi ba ai ko kuwa suna da amfani za su yi mana aiki waɗannan lokaci lokaci za su yi amfani Allah kuwa kuma ba ku so a faɗa bari ni shi ni na musu addu'a wallahi idan sun taimaka mana inda ba dan haka wallahi da sun kyale sun shigo sun kokkona mana bankuna sun kona mana gurare sun ɗebi gauga iyuna a ci amma suna zuwa aka murkushe su ciwo kake haka wani wata jiha da naji naji wata jiha suke gaya suka ce a malam ina ai mun ji abin da aka yi a Kano ai ai mun dau darasi ai ce a to ku kula dai ku mai da hankali za zo a tayar maka wutar da baka shirya mata ba su zo su rugurguje maka dan abin da kake dan kasuwar ka hana ka zuwa da an ji an ta da rikicin sai abin ka kasuwa a wuta ba an cuce mu ba bayan talaucin da muke ciki na corona an gama karya mu an yi abin nan kuma mu zo mu biye wata zanga zanga wani zai bunka mana wuta a kasuwa kan mai uwa da wabi su je su faffashe yan bankunan su ɗebe kuɗin su je su faffashe inda waye waye da sauran su zo su samu zo mu zauna mu yi tagumi kai kana da gatan dan Lagos ne dan Lagos ba yana da dama bayarbe ne ai shi dan gata ne a Najeriya kai ka isa wallahi ka ka bari suka kona maka wani guri a arewa wallahi ka shekara talatin ba a gina maka shi ba ba ga yar hanyar da muke da ita ba dan daga Kano ne zuwa Abuja shekara nawa ta gagara in ba san abu sa ba wannan dattijan nan sai ya gama sauka ma ba ba gama ba ita kadai ne muke da ita ko ba gama ne ba sai mutuwa muke ta yi amma a haka yanzu nan suna nan su ameci suna nan suna ta suna ta fulanin ana nemo su biliyoyin kuɗi za a ciwo bashi za a daɗa yiwa kudu a musu hanyoyin jirgin ƙasa da sauransu daidai da hanyar jirgin sama da ƙasa da za a yi ta daga daga daga Lagos zuwa Kano muka ce a faro ta daga Kano tunda ai su a can Lagos Ibadan an yi suna hawa suna cin moriya a faro mana ita a faro ta daga Kano a ta dannawa a ta tafiya ta wuce kaga in ta je Abuja in ta je Kaduna kaga ta hada ta Abuja sai abin nan sauransu amma da yake sun fi mu karfi sun fi mu uwa a barku kaga su aka farawa kuma har gwamnatin ce ta gama ba lalle a gama ba suna can su za su ci gaba da moriya mu kuma nan a bar mu da yan fashi da makami da kuma masu fasa mana taya waɗannan wasu abubuwa ne da ciwo ne yake damu mu dole a bar mu mu furza su mu yi bayani ko ba ka bane ba yawa kuma fa demokradiya yake inda mulkin soja ne ni ma yanzu ana ta jan baki kawai shiru nan ba amma demokradiya ce ai dadin demokrasin kenan ai ko ba ka bane akwai freedom of speech akwai freedom freedom of expression ko ba ka bane yawwa so Allah gyara mana Allah sa su ji su gyara mana eh amma dai Allah ya muku komai wallahi yan arewa ya taimake ku ya ba ku dama ku yi amfani da ita kuma yanzu nan kun ga siyasa nan take zuwa ku kimtsa kura duk inda musulmi yake ko a wace jam'iyya ne na keke ku dangwala masa shine kawai kar wani ya zo ya ce muku sai jam'iyya kaza jam'iyya duk inda wani ya fito na kware kawai ku dongala masa ku je a je a rike wata jam'iyya ta zo ta zama mutane bala'i karfan kafa kwarai kuwa ya kuke zazzare min ido ne kan ka kana magana ba ka samun goyon baya sai ga kamar wai su waye ne a gaban ka ni abin da na fahimta ne yadda da shi ne wallahi nake gaya mu ina ga an sha mu mun warke ai kawai duk inda mutum na kware aka yadda na kirki ne kawai ku dangwala masa kar wani ya zo muku kariyar wata ko wacce da iya ce tunda ba ta gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu ita amma duk wanda ya ji zafi bai haƙuri saboda wasu sun kasa sun tsare amin ya Allah amin wa ma min shafa fuska amin wallahi ko Allah kiyaye mu kuna tare da ni to shikenan yace wa sabata anhu annahu marra ala majlisin fihi akhlaqun min almuslimin min almuslimin wal mushrikin fa sallama alayhi mun gama da wannan ya rubuta hirakal yace assalamu ala man ittaba alhuda wa yuzkaru anhu yace tujzi wa anil jamaa idha marru an yusallima ahaduhum wa yujzi wa anil anil julusi an yarudda ahaduhum فذهب إلى هذا من قال الرد فرض كفاية لكن ما أحسنه لو كان ثابتا فإن فيه سيد بن خالد قال أبو زرع ضعيف وكذلك قال أبو حاتم طيب سيكما مغنى ين سلما إذا متن ديا ييوى متن دبو سل سلما سلما ديتا إسامسو كوسي أني ديوا أن رويتو cewa annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallam tujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum idan mutane sun zo wucewa su mutum ɗari za su yi wa mutum ɗari sallama to mutum ɗaya a cikin sun yi ce assalamu alaikum shikenan yanzu ba muna zaune a masallaci muna karatu ba sai wani ya zo zai wuce cikin musulmi sai ya daga mana mu yace assalamu alaikum shi kuma su so wajen ashirin ne shi ɗayan ne ya ɗauke nauyi ba wai dole kowa sai ya mana sallama ba haka kuma wa yujzi'u anil julusi an yarudda ahaduhum mu dinnan da muke zaune a julus to mutum ɗaya in yace wa alaikum salam ya isar shi kenan wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Allah Kitabul Adab riwayar Aliyu ibn Abi Talib Albani yace sahihi ne sannan kuma wannan ra'ayi fa zahaba ila hada man qala ar-radd fardu kifaya wannan shine ra'ayin waɗanda suka tafi akan cewa mayar da sallama fardu kifaya ne idan ɗaya sallama mayarwan ba dole sai mun mayar ba in ɗaya ya mayar ya wadatar wani idza qama bihi al-ba'du saqata an al-baqin idan wasu bangare sun yi ko wani yayi to sauran an dauke musu nauyi lakin sai malam ibn al-qayyim yake cewa ka wannan zance yayi kyau ma ahsanahu law kana sabita da zancen ya inganta cewa mai da sallaman fardu kifaya ne wannan ibn al-qayyim yana tafiya ne akan abin da ya fahimta kuma ra'ayinsa da manhajinsa da ya tabbata yace a riwayar da ta tabbatar da mayar da sallama din anan fardu kifaya ne akwai sa'id bin khalid abu zura ya ce mutum ne mai rauni kuma abu hatim ma ya ce mutum ne mai rauni wa ya tabbata amma a wasu maganganun cewa idan mutum ɗaya ya yi wa mutum ɗari sallama maganganun malamai da yawa sun tafi akan in ɗaya ko wani ɓangare suka ce wa alaikum salam sun ɗauke nauyi ba a ɗora mana dukkanmu kowa sai ya ce wa alaikum salam yanzu in nazo zan zauna a nan na ce assalamu alaikum sai wani ya ce wa alaikum salam shi kenan ya isa ba dukkan kowa ana bin sa bashi sai ya mai da sallama ba wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam idza ballaghahu ahadun assalamu an ghairihi an yarudda alaihi wa ala al-muballigh shirin shirin manzo Allah ta tabbata cewa idan wani ya isar masa da sallama daga wani kamar wani ya je ya ce ya rasulullahi wani ya ce yana maka sallama sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ce mai wa alaihi salam kai ma wa alaika salam ma'ana kai ma dan aiken kai ma ana maka sallama ya tabbata hadisin imam abu dawud da hadisi hasan haka imam nasa'i ma ya rubuto shi a cikin amal yomi wal laila riwayar wani mutum daga bani numair daga babansa daga kakansa ya ce inna abi ya ƙara alaika assalam babana ya ce a gaishe ka rasulallah mazala ya ce alaika wa ala abika salam da kai da babanka alaikum assalam duka wani albani ya ce hadisi ne mai kyau a cikin sunan abi dawud kenan kai ma in wani ya aiko maka da sallama sai ka ce wa alaihi wa alaika salam ana aika sallama kuma wannan dalilin yanzu ke nuna mana ashe shari'a ne a aika wani sallama ka ce wani ina kamar da muke a hausa mu ce ana gaida wani to kuma kana iya cewa in an je wani a ce da shi na ce da shi assalamu alaikum ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare shi a gaya masa wannan ba laifi wa min hadihi tarku salami ibtida'an wa raddan ala man ahdatha hadathan hatta yatuba na'am yana daga cikin shirin manzon Allah kamar da Imam Bukhari ya rawaito a Kitabul Maghazi da imam muslim a cikin kitabu tauba ruwayar ka'ab ibn malik Allah ya da shi duk wanda ya aikata wani abu na laifi man ahdatha hadathan to annabi yakan ki masa wato sallama ko kuma ya mayar masa sallama kamar yadda ya tabbata a kissar ka'ab dan malik a riwayar imam bukhari hatta ya tuba har sai in mutumin ya tuba kenan kakan in kakan iya kin yi wa wani sallama dan yana aikata wani laifi na barna sai har in ya tuba ya daina kamar yadda kakan iya ɗaukewa ɗanka wuta ka ki kula shi saboda ya yi maka wani laifi kai banza da shi kamar baka san da shi ba ya yi ƙoƙarin ya ga fuskarka ko ya ga haƙorinka ba zai gani ba don me don ka ladabtar da shi ya gane ya maka laifi to sallama ma a shari'a kakan in iya kin kin yi wa wani sallama in ka tabbatar yana kan wani abu na ta'adi na barna hatta ya tuba har in ya tuba ko kuma ya zo ya sallamar ka ki kame da sallamar limaza li annahu ahadatha hadatan ya zo da wani abu sabo na barna addini hatta ya tuba kabu dan malik yaki aka zo tafiya na tabuka kawai ya ki zuwa sahabi ne mai matsayi mai girma ishi na shirya zan tafi ba abin da ya hana ni zuwa ba ciwo ba cuta ba talauci ba rashin abin hawa ba ba kaza kawai sai na ga kai baran je ba na dawo har sai da annabi ya tafi Allah da hikimarsa bayan manzon Allah din kuma ya tafi yana zuwa kuma sai Allah ya sa ya tuno ka abu ya ce aina ka abu bin malik ya neme shi saboda ka abu ya ce shi a ganin sa yawan mutanen da suka je yakin tabukan nan ai ba zai yi ba ma annabi ma ya tuno wani bai je ba ba wani mai rubutu da zai iya dawwane ya rubuce adadin mutanen da suka je yakin nan amma da Allah ya so kama shi malam kawai sai annabi ya tuno ya ce ina ka abu dan maliku ta shi bai zo ba ba labari sai da aka zo kuma ba a yi ma yakin ba annabi ya dawo gida duk waɗanda suka ƙi zuwa yakin nan malam sai ya canja musu fuska kabu ya ce na zo na yi wa annabi sallama ka duba fa annabi shi ya ce a yi sallama amsa sallama ya ce amma wallahi da na zo ne mai sallama wato tunani nake ma anya leɓen bakinsa ma ya ɗan motsa ya ce ko kula ne bai ba in na juya in ya juya haka na koma inda zai ganni ma mu haɗa ido sai ya kau da kai haka tashi da da dawowa sai ya da juyawa haka kamar bai san da ba kamar bai taɓa gani na ba ya ce a kira shi zo ya ce me yasa baka je yaƙi ba ya ce ya rasu Allah inda na zauna a gaban wani ba kai ba wallahi zan iya bayanin da zan wanki kaina kuma in yi fure amma na san cewa in na gaya maka ƙarya ko na maka bayanin da ba haka wake ba haka yake ba to Allah zai sa ka yi fushi da ni gaskiyar nan ce ba da wani uzuri kawai yace tashi ka bani guri hatta yaqdi Allahu fik tashi ka je sai Allah ya hukunci a kanka annabi ya ce a daina kula shi da shi da sauran waɗanda suka ƙi zuwa kar wanda ya kula su ka ga doka ta manzan Allah malam kuma wallahi malam haka aka daina kula su yace sai in shiga kasuwa in shiga kasuwa kaga dai kasuwa taro taro ne ko yace ina Allah Allah ko wani zai mun magana yace duk kasuwan na ba da zikari ki ce kawai sai dai ga ana nuna ne ana ce ai wannan annabi ya ce kar a kula shi in wallahi ba mai kula shi kaji malam in ya bada doka bi suke sahabban annabi kenan rayuwar gaskiya da gaskiya shi yasa ya zama yake da gwamnati cikakkiyar gwamnati ta adalci manzo Allah shine chief of staff chief of army chief of air wane ne chief of menene shine minister of petroleum shine minister of, of foreign affairs shine minister of internal affairs din akwai shine komai shine wallahi kuma duk ya juye duniyar a haka kuma ya zo ya kwanta lami lafiya ba wani soja ko dan sanda da yake kare shi kai ku duk inda zaka je sai da ihu wayyo wayyo wayyo wayyo ba haka jiniyar take faɗa ba ai gaskiya take faɗa jiniyar wayyo wayyo wayyo ku kuna ganin ana kare shi yana ihu kafin abu ina magana jin daɗi ba kai saka abin nan ba ba kai saka jarar wannan masu bin nasa ba mai tarka in sun gada ma sai ce a uga karka je wajen madam yau da Allah ka bari akwai for security trace security trace matar ka sai ta hana ka zuwa wajen ta ƴaƴanka kam daman ma ba lalle su iya zuwa wajen ka ba ɗanka ba lalle ba sai dai in ka shiga ɗakin uwarsa kwarjinin ka ma ba lalle ya sa iya zuwa ya same ka ba haka abin yake faruwa ban gane ba Allah Allah Allah Allah Allah ya ce ai akan makalla ba san daraja ba annabin ba ba su san darajar annabin ba kaga wannan faridda ce duk wanda ya bude baki ya ce ko annabin ya hana sai yana yi to ya fita daga musulunci me yake nufi wai kai wata wata wata fasara za ce wannan kalma ko annabin ya hana sai na yi a kenan annabi bai isa ya hana ni ba za ka je inda za a hana ka za ka je kabari za ka yi musu bayani ranar da suka shimfiɗe ka a wannan bakin ramin mai duhu za ka yi bayani so jama'a kusan darajar manzon Allah a san kimarsa a san ɗaukakarsa kuma binsa shine zaman lafiya shine kwanciyar hankali da a ce masu mulkin duniya za su rinka neman blueprint na tsarin governance na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin shugabancin annabi kusa malamai su rubuta muku ko da a gida ne dan Allah ku rinka dan budewa kuna karanta layi ɗaya layi biyu layi kaza tsarin manzon Allah wajen yaki tsarin manzon Allah wajen harkar tattalin arziki tsarin manzon Allah wajen mu'amala da mutane tsarin manzon Allah wajen kaza wani bawan Allah ne yake yake uzuri uzuri uzuri uzuri yayi masa yawa sai matarsa take gaya masa wata magana magana ce mai tsada shi abubuwa sun masa yawa baya samu ya ga yara baya samu ya ga iyali baya samu ya ga kaza baya samu kaza kullum biji yake baya da lokacin kansa baya da kaza ta ce haka ne ta ce amma manzon Allah shine shugaban duniya shugaban duniya ba ba shugaban kasa ba ba shugaban jiha ba ba shugaban kaza ba amma kullum sai ya zagaye gidan matansa guda tara ko goma sha kullum sai ya bi kowa ya je ya gaishe ta kuma ya zauna sun tattauna kullum wallahi me zai tsare shi babu saboda tsari akwai lokacin baccinsa akwai lokacin ganawa da mutane akwai lokacin zuwa sulhu kuma kullum sai ya fito sallah kuma sai ya karantar kuma shine ka'idul jaishi jagoran sojoji ya ba da umarni a yi kaza a yi kaza da wasiƙu da ake turowa da baki da suke zuwa fatawa da stress da yake ta fuskanta mun tsoro na waye-waye da shirin a yi kaza kullum ba abin da ba ya yi sallallahu alaihi wasallam amma wai wannan wai sai a zo maganan mulki wai ana analysis na mulki wai ba za a taɓa kawowa tsarin mulkin annabi ana bayaninsa ba ba za a yi ba ko yau din nan ina jin wani yana bayani a gidan rediyo akan wani shiri ana abin nan duk da ya tashi sai kwatin turawa haka turawa suka koya mana mun je mun yi kwas na ce banzan bazara kadan kadan kadan ya yanzu lalacewa ta kai kai komai wai wai abu ne daidai wai haka bature yake yi sai ka ana a cikin haka turawa haka haka turawa suke yi ko ana waje ana ana appreciating abin da yi ai ya je ingila ai ya je america ai haka suka yi turawan nan haka suke yi sun ce ai kaza sun ce ai kaza komai na bature shine daidai ina shari'a ina islam malam volumes of littattafai har yanzu ba gama karance su ba a buɗe mana abinci ka aga ya annabi yayi ya abubakar yayi mulki ya usman yayi mulki ya aliyu yayi mulki ya muawiya yayi mulki ya umar yayi mulki ya wane ne yayi mulki wannan albabin mulki komai kake neman bayanin sa a musulunci wallahi akwai to amma matsalar shine kana ma jin tsoro a gari irin na musulunci kai fito ma kana bayani wa mutane wai kana quotation kana cewa annabi yayi kaza wallahi ba sa iya yi malam ko bismillah fa ba sa iya ambata suna bayanai bismillah ko su ce insha Allah ma wasu ba sa iya mutum ya gama bayanan sa ko insha Allah bai faɗa ba malam kana nan Kano kana jin tsoron wai bature yana Ingila yana America kana jin tsoro ba za ka iya ba za ka iya wani abin da za ka bayyana mahasin kyawawan addinin ka ba ubangiji muke roƙo ya samu cika da imani Allah ubangiji ya yafe mana kurakuran mu ya jikan magabatan mu sati mai zuwa sai mu tashi fasalin fi hadihi fil istizani insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh